الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu a daidai wannan lokaci yau litinin ko lahadi sha shida ga watan ramadan domin ɗaura tafsirin alkur'ani mai girma a yadda muka tsaya amma a karatunmu da ya gabata akwai matsalan da aka kawo mana tambaya a kai muka jinkirta matsalar zuwa yau insha Allah da alƙawarin cewa za mu amsa matsala din kafin mu shiga cikin karatu kai da insha Allah matsalan ko shine mai tambayan yayi tambaya dangane da matsalan mafarki da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma matsala na ganin Annabi Muhammad ba a mafarki ba to alhamdulillah matsala ta mafarki da manzon Allah abu ne bayyananne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan haka sannan haka matsala ta ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fadake din shi ma ba a mafarki ba duka abu ne wanda ba majhuli ba manzon Allah yayi bayani akan haka wanda kuma manya-manyan shugabanni na musulunci duka sun tafi akan wannan tafiya din kuma sun tabbatar da ganin annabi a mafarki gaskataccen abu ne sannan ganinsa a farke ma gaskataccen abu ne sai dai shi idan wanda yi faɗa ɗin ya yi ƙarya ma annabi muhammadu ba ganin sanyayi ba a mafarkin ko kuma ba ganin sanyayi ba a faɗakin ya ce ya gan shi to kai sai ka bar alhakin a kansa ya shiga cikin jerin gwanan abinda annabi yace na man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar amma kai wanda kake sauraro wani yace maka ya ga annabi Muhammad a mafarki ko kuma ya ga annabi Muhammad a fadake to kai naka tasdiki ne al'amarin shi kuma na ganin wannan Allah shi ya sani in ya gani Allah ya sani idan kuma ma bai gani ba Allah ya sani sannan hadisi ya tabbatar da haka hadisin Imam al-Bukhari dangane da ganin annabi a mafarki da kuma ganin annabi a farki wannan hadisi daya ya ce man ra'ani fil manami ko kuma man ra'ani fi manami faqad ra'ani haqqan fa inna ash-shaytana la yatamassalu bi annabi yace wanda ya ganni a mafarki faqad ra'ani haqqan annabi yace haqiqa ni ya gani gaske ni ya gani annabi yace fa inna shaytana la yatamassalu bi domin ni hakika shaytan baya misaltuwa da ni shaytan baya shiga a cikin sura ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi ne na bukhari har yanzu akwai hadisin bukhari wanda shi ma ke faɗin marra'ani fi manami man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqظa wanda ya ganni a mafarki to da sannu zai ganni fil yaqظa a fadaki man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqظa wanda ya ganni a mafarki da sannu zai ganni a fadaki sai wasu suka ce da annabi ya ce da sannu zai ganni a fadake annabi yana nufin ba ido da ido zai gan shi ba a duniya bane zai gan shi ne a lahira kamar yadda wasu suka faɗa wasu kuma suka ce a'a annabi yana nufin tun daga duniya zai gan shi domin mas'ala ta nahau ta warware hakan ko kuma mas'ala ta tarkibin yadda manzon Allah ya faɗi magana din ta warware cewa annabi yana nufin tun daga duniya zai iya ganin sa misali da annabi yace man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqza a wurin malaman nahau sukan yi amfani da sinun da saufa duka alamomi ne na fi'ili dukan su alamomi ne na fi'ili sai dai sun ce shi sinun ana amfani da shi ne ma abun da ke kusa shi kuma saufa ana amfani da shi ne ma abun da ke nesa kuma duka usulubi na duka maganganun magabata kai har usulubi na alkur'ani ma irin wannan usulubin ne idan Allah zai yi magana akan abin da ke nesa to yakan ce saufa ne kamar yadda Allah ya ce wala saufa yu'tika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka sai ya yaddar maka a ina zai bashi a lahira ko kuma Allah da ya ce fa sawfa yulqawna gayya da sannu da a saka su cikin wannan wuta ta gai a ina za a saka su ranar lahira kaga wato zangon yana da tsawo sai Allah ya yi amfani da kalman saufa aka ce amma Allah da zai yi amfani da abin da zangon ta ke kusa sai ce sayaqulu sufaha'u misali sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu ma an qiblatihim allati kanu alaiha da sannuwa waye za su faɗa wanda aka ce sai kulu sufaha'u wa'innan sufaha'u da kwana uku ne suka fara faɗan abin da Allah yake za su faɗa na cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha wasu kuma suka ce a ranan ma da Allah yake za su faɗa a ranar suka fara suka fara faɗa to idan mun lura Allah yayi amfani da sayaqulu ne da sinin yayi amfani ba da saufa ba to da annabi Muhammadu yana nufin fasayarani yana nufin zai ganshi sai ran kiyama ne to annabi da ba zai ce fasayarani ba sai ce fasaufa yarani da sannu zai ganni sai ran kiyama kamar yadda yake adata cikin kalamul arab maganganun larabawa amma da annabi yake fasayarani da sannu zai ganni to zai zamanto dai dace da yadda larabawa suka saba magana tunda dama shine afsahul arabi wal ajami ya fi kowa fasaha to sai ya da yake fa sayarani to sayarani din nan yana nufin zai ganshi ne nan kusa idan ya dace ma ya ganshi yanzu in ya dace ma ya ganshi dan anjima in ya dace kafin ya mutu dai zai yi arba ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan magana da ittifaki malamai sun yi ittifaki akan ganin annabi a mafarki wannan babu wani malamin da ya jayayya akan wannan haka ganin annabi a falaki malamai sun yi sabani akan haka amma malamai ta mutasawwifa da kuma manya-manyan malamai na mazahib duka sun tafi akan yiwuwan ganin annabi karara tunda cikin sahabban manzon Allah mata ma akwai wanda ka gaishe ido da ido bayan yayi wafati hadisin ta yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yammaci gashinsa yana nade kura ya buɗe shi na ce masa malaka ya rasulallah me ya same ka ya rasulallah na ganka cikin wannan yanayi sai annabi ya ce mata shahidtu bi qatl al-husayn unfan na shaida da kisan da aka yi masa na husaini kisa na tilanci sai aka ce to annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam ta ganshi ne karara ita ce sayyida ummu salma sa'an nan cikin sahabban manzon Allah akwai wanda bayan wafatin manzon Allah sun ga manzon Allah ba kuma a mafarki suka ga manzon Allah ba a idon su abu da suka ga manzon Allah kamar yadda ya tabbata a hadisin sayyidina Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu an bude masa madubin da manzon Allah ke ganin fiskarsa da aka bude masa madubi idan an bude maka madubi kan ma zaka gani a ciki kanka zaka gani a ciki ai amma da aka bude masa madubi sai ya ga suran manzon Allah a jikinsa wasu suka ce manzon Allah ne ya yi tajalli a jikinsa ya ga annabi cikin kansa da kansa to sabila da haka dai malamai na sunna gaba daya qatibatan ba su da sabani kan halaccin ganin annabi Muhammadu a mafarki duk wanda zai ce maka in ka ga annabi Muhammadu a mafarki wai ba annabi ka gani ba ƙarya ne dajjali ne makaryaci dan ya karyata manzon Allah ne annabi shi yace ana ganin sa dan haka duk wanda ya ga annabi Muhammadu to hakika annabi ya gani sai dan babu ta yanda zai yi kama da manzon Allah kana haka malamai duka sun tafi akan haka domin a cikin malaman da suka gabata kaman Abu Yazid al-Bustami abin da ke cewa shine yace shi idan ya kyafta ido ya rufe in gaba anni rasulullahi farfata ainin la aquddu nafsi min almuslimin yace idan ya kyafta ido ya bude ya ga bai gaishe tare da manzon Allah ba yace yana jin cewa shi ba ma musulmi bane kwata kwata idan dai har ya kyafta ido ko kuma ya rufe idonsa ya bude ya ga bai ganin manzon Allah kusa da shi to yana jin cewa shi kaman ma ba musulmi bane kaman imamu suyudi radiyallahu anhu ya faɗi har ya yi rubutu na musamman akan yiwuwan ganin annabi karara da yiwuwan ganin mala'ika ya ambaci sunan sakon da tanwirul hali fi tamkini ru'yatin nabi wal malak har a ciki shi ma ke cewa ya yi tsawon kwana saba'in yana ganin manzon Allah annabi bai shiga masa hijabi ba ya yi kwana saba'i yana ganin annabi muhammadu ba tare da annabi muhammadu ya shiga masa hijabi ba sabila da haka maganar ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai ba su da sabani akan wannan sai dai su wato wanda zuciyarsu dama bai dandani kaunar annabi Muhammadu ba sai yana ganin yayi za a yi a ce an ga annabi Muhammadu karara yayi za a yi wannan duka malamai sun tattauna akan wannan musamman shehu Usman bin Fodiyo ma wanda shine dai mujaddadin musulunci a ƙasar nan wanda ina tsammanin duka bangaren su ma wancan bangaren da suke ganin bid'a ne ko kuma shirka ne ko kuma laifi ne a ce an ga manzon Allah a mafarki su ma sun yarda da shi in kuma yakin bid'a ne a kasan nan dai yanda Shehu Usmanu ya yaki bid'a babu wanda bai san yanda ya yaki bid'a ba in dai yana karanta karance har yayi littafi mai suna Ihya'us Sunnati wa Ikhmadul Bid'a to shi ma yayi bayanin ya ga manzon Allah ido da ido ya faɗi wannan sakon cikin littafin salamma balagh lokacin yana da shekara yana da shekara arba'in ne wasu kuma suka ce yana da shekara talatin da shida ya rubuta wannan sako na lamma balagh a cikin sa yana ce bayan ya horar da zuciyarsa cikin ƙauna da begen manzon Allah sannan ya ya ambaci annabi da harshensa na tsawon lokaci ya ce wata rana da yammaci lil ya ce sai ya ga wani farin mutum yana da kwarjini yana tahowa a bayansa da akwai mutane in ji shehu usmanu bin holiyo shi ya faɗi wannan a bayansa akwai mutane hudu sai da ya iso sai wa'innan mutane hudun suka kewaye ni suka saka ni a tsakiya da shi yace sannan a nesa sai ga wani yana zuwa shi wanda ke zuwa daga nesan kuma rawaninsa an mata ado da qul huwallahu ahad rigansa an mata ado da la ilaha illallah yace ashe shi ne shehu abdul qadir al-jilani qaddasa allah sirrahu shi nan na karɓi ɗarikan ƙadiriya gurin shewa abdulkadir jilani na samu ya bani muƙaddamanci cikin ƙadiriya ya ce tun daga ran ma idan na buɗe ƙarshen haƙarƙari na na biyar ina ganin adadin muridan ƙadiriya a ciki in ji shewa usman ya ce daga nan idan na ɗaga kai na sama ina ganin har al'arshu wannan dama mukashafa ne mukashafa kuma a gurin waliyai wannan ba farau ba ne wanda ba su kai komai ba cikin waliyan ma sun faɗi suna da mukashafa kamar ibnu taymiya ma ya ce na da mukashafa kuma ba a musa shi ba akan mukashafan da yake ya gani sai dai wasu sun ce ta yaya yana musa masu mukashafa shi kuma ya ambaci yana da mukashafa amma da bakin sun ce ya ga an masa an masa kashafi ya ga al'arshu an masa kashafi ya gani rubuta cikin lauhu kaman yanda kaman yanda ibnu ibnu ibnu qayyim ya kawo cikin madarij salihin bai da manazil iyaka na budo iyaka na budo yanda shehu eh, ibnu tamiya ke ce yana da mukashafa to wannan mukashafa dama cikin fage na waliyai wannan ba bako bane dan wanda ke son ya ga yanda shi kansa ibnu tamiya yayi bayani na maratibu ta mukashafa da maratibu ta wilaya da maratibu ta fana'u to sai ya koma cikin littattafan ibnu tamiya zai gani ya koma cikin al-istiqama na ibnu tamiya sannan ya koma cikin majmu'atul rasail wal masail na ibnu taymiya zai ga yadda ke bayani na maratibu na waliyyi wanda in kana karanta waɗannan maganganun kai ba ka ce ma ibnu taymiya ba sufi bane sai dai kuma dama magana mafi inganci yayi sufanci a baya amma daga baya sai salbu ta same shi ta hanyar ganin ya fifici wasu waliyai wanda suke gabansa wanda dama shine abin da yake kama da yawan mutane su halaka dama shi a tasawufu babban abin da yake sa kafan kai zaki daga ran da ka fara ganin cewa kai kafi wani to a ranan kuma halara take kusa da ta yi maka sallu halaran ubangiji tsawon tafiyanka cikin ta tsawon jahilcinka da zai na bayyana maka tsawon tafiyanka cikin ta tsawon girmama bayan Allah da zaka nayi tsawon tafiyanka cikin ta tsawon girmama magabata da zaka nayi du tafiyanka du tafiyanka wanda ya fika tafiya wanda ya fika shekaru wanda ya fika shekaru cikin al'amari duk ilimin da ka samu to yana da tajruban da baka da shi yana da khibra wanda baka da shi to hasu ibnu taymiya suna da mukashafa to kaga dan haka waliyai idan an ce suna da mukashafa wannan kuma ba abu ne na karyatawa ba duk da cewa ba fage ne wanda za mu tsaiwaita magana a kai ba dama mun yi alkawari ma wanda ya tambaye ne insha Allah za mu amsa masa wannan tambayar sannan da akwai malamai da dama jerin gwanon malamai daban-daban wanda suka faɗi cewa sun ga manzon Allah a mafarki wasu kuma suka faɗi cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a faɗaki wanda a cikin su akwai shashi na daga a'imma shashi na daga a'imma guda hudun nan wanda dai a yanzu babu lokacin da zamu tsawaita bayani ina ganin gurgurdan abin da muka faɗa mai tambayan zai gamsu da amsan abin da ke nema insha Allah yanzu kai tsaye zamu ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a yanda muka tsaya a jiya kenan na'am bismillah arama akwai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجعلناها نقالا لما بين يديها وما خلفها وموئلة للمتقين
وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموئزة للمتقين bayan Allah ya faɗa mana yadda banu Isra'ila suke take ayoyin Allah sannan suke mutu da annabawan Allah Allah ya faɗa mana wa'inda suka ƙetare iyaka na ranar asabar a zamanin annabi Dawudu alaihi salam aka hana su farautan kifi a wannan rana din amma sai suka ƙetare suka ƙi suka ci gaba da farautan kifi sai Allah ya shafe su suka dawo birrai wanda a ayin da ya gabata mun fassara wannan aya din walaqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabti fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in to dama kamar yadda muka karanta Allah subhanahu wata'ala ya saka musu ranar juma'a rana ce mai alfarma da kima kamar yadda a kowace al'umma kuma kowane annabi an ba shi juma'a kuma ya san falalan juma'a to amma su banu isra'ila da aka faɗa musu darajar juma'a da falalan juma'a shi kenan sai suka ce a su ba su san juma'a asabar suka fito asabar ya fi juma'a daraja aya asabar ita ce farko a sati dan haka duk abin da yake farko ya fi kowane abu falala sannan asabar a ciki ne aka halitti sama aka suka dai lissafo abubuwan da suka lissafo na tawili sai Allah ya bar su da asabar din amma sai aka jarrabe su da ranar asabar jarraban da aka musu shine dama suna tafiya farautar kifi sai aka ce to ranar asabar babu farautar kifi kwata kwata ranar asabar an haramta musu su farauci kifi shikenan sai ya zamanto jarrabawan da aka musu ranar asabar kawai sai kifi su fito da yawa suna in suka zo shi sai su ga kawai kifi akan ruwa ma kawai yana yawo kawai kifi available kifi araha ranar da ba ranar asabar kuma sai sai su ga kifin babu yawa kifin da kyar za su dan samu kifi kaɗan suka rasa yadda za su yi wasu suka fara dabara sai su zo su kama ba a sani ba su ci wasu su kama su sayar suna ɓoye laifukansu suna suna ɓoye abin da suke yi kenan daga baya kuma sai suka yi ta'addanci sai suka ce to wa yadda za su yi ma Allah shi ne da su na ɗana tarko tun ranar juma'a in suka ɗan tarko tun ranar juma'a to he kwana asabar din ba za su kama kifi ba lahadi kuma sai su je abinda tarkon nan ya kama rana asabar shi kenan sai su ba sai su ce lahadi kenan suka kama kamar sun yi wayo kenan ma Allah annabin wannan zamanin annabi Dawud ya gargade su akan haka ya gargade su ya gargade su daga karshe ma suka bayyana laifin su suka ce wannan fa duk ƙarya aka musu akan wai kame da a musu wani abu sun kama kifi gawa na gawa na mun kama mun ci mun sayar babu abin da ya same mu dan haka duk mai kamun kifi ya ci gaba da kamun kifin sa abin sa daga nan kawai suka koma kama kifi fafa wasu kuma suka ji tsoron Allah ba su ci gaba da kama kifi ba to wannan wanda suke kamun kifi suka saba ma umarnin Allah sai Allah subhanahu wata'ala sun je gurin kamun kifin sai Allah ya tace su ya mai da su birrai kawai gaba ɗayan su shine Allah subhanahu wata'ala ke faɗa mana a wannan ayar na gaba faj'alnaha nakalin lima bayna yadayha wa ma khalfaha sai muka saka wa'innan al'umma ko kuma wasu suka ce faj'alnaha ha anan wajen damini na ha yana komawa ne zuwa ga alƙarya faj'alnaha ma'ana faj'alna hadhihi alqaryata nakalan lima bayna yadayha wasu kuma sai suka ce wannan ha yana komawa ne zuwa ga kalman alqiraba ga Allah yake kunu qirabatan katibin ma'ana waj'alna hadhihi al-qiradata nakalan lima bayna ilayha wa ma kalfaha to dukkan malamai sun yi bayani akan haka amma magana mafi wanda malaman tafsiri suka fara jahi akai shine waj'alna ha nakalan lima bayna ilayha sai muka saka wannan al'umma wato nakalan muka sanya mata wani azaba da zai zamo abun lura lima bayna ilaiha dangane da abin da ke gabansu ma'ana dangane da al'umman da suke rayuwa da su sun ga aya akan waɗannan al'umma wa ma kalfaha sannan al'umman da za su zo a bayan su su ma za su ga aya akan wannan al'umma wa mau'izatan lil muttaqin sannan kuma masu tsoron Allah wannan abu zai zama musu wa'azi to malamai suka ce فجعلناها نكالا لما بين يديها ما بين يديها anan wasu suka ce Allah yana nufin zunubansu ne wato sai muka sanya wannan kamun kifi na kalan ukuba ne lima baina yadaiha dangane da abin da suka aikata na zunubi a gaba na kamun cewa ma annabawa misali makamantan abubuwan da muka kakkaranta a gaba yadda yadda lan numina laka hatta nara Allah jaharatan lan nasbira ala da'amin wahid da makamantan wayannan abubuwa sai aka ce to faja'alnaha nakalan lima bayni biha wannan azaba na shafe su da aka yi aka mai da su burrai an saka azaban ne dangane da laifuka da suka yi a gaba a baya sannan wa ma kalfaha da kuma abin da yazo abin da yazo a gaba da abin da yazo a baya amma su mumine wa mau'izatan lil muttaqin su mumine dama duk abin da suka gani aya na ayoyin Allah tsoron Allah subhanahu wataala ke kara musu in ma su ga Allah ya saukar da azaba in ma su ga Allah ya saukar da hikima sai Allah ya ci gaba da su mana
وإذ قال موسى لقومه إن الله يعمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الله يتي كتنا تدسوا يا رسول الله كتنا تدسوا يا رسول الله in kala Musa li qaumihi lokacin da Annabi Musa yake wa mutanansa inna Allaha ya'murukum an tazbahu baqara Allah yana umurtan ku ku yanka saniya sabila da wata rikici ko kuma wani wani fitina da ya faru a cikin banu Isra'ila a zamanin Annabi Musa din alaihi salam na wani mutum da aka kashe shi sunan mutumin suna kiransa da amil sunan mutumin kenan wannan mutumi mai dukiya ne da yawa bai taba aihuwa ba kuma gaba daya to yana da wani dan uwa wannan dan uwan sai yayi kwadayin ya halakar da shi sabila da ya gaje wannan dukiyar wasu kuma suka ce ba dan uwansa bane dan dan uwansa ne yayi kokarin ya halakar da shi domin ya gaje wannan dukiyar shikenan kuwa da daddare halakar da ya halakar da shi amin din sai ya dauke shi sai ya tafi can tsakanin wani alƙarya guda biyu sai ya hurgar da wannan amin din a wurin da ya tashi da safe ya zo ya duba ya ce ina babansa sai ya zamo yana ta tambayin mutane na ta tambayin mutane sai ya tafi can wajen da ya je yadda gawan uban nasa gawan shi amin din da ya je sai ya kama kuka yana marin kansa na ɗiban kasa na zuba ma kansa yana ce ya shiga uku ya shiga damuwa an kashe masa kaza don haka sai an ba shi diya kaza kaza na ta abu dai kaman ba shi ne yin kisan ba sai ya ce wannan tsakanin ƙabilu guda biyu da ya furgar da gawansa a wannan tsakanin su da su biya shi diyan diyan uban nasa rikici ya kaure a tsakani dai aka rasa menene mafita aka rasa menene makamu sai manya-manyan banu Isra'il suka ce ah sai muna da annabi wanda Allah ke magana da shi dan haka sai mu zo wajen wannan annabi ya faɗa mana umarnin Allah domin a gane waye ya aikata wannan ta'addanci waye yayi wannan kisa sai suka yi zuga ko suka zo ga annabi Musa alaihi salam da suka zo wajen annabi Musa suka faɗa wa annabi Musa sai annabi Musa ya ce inna Allah ya amurkum an tazbahu baqara shine Allah ke faɗa wa iz qala Musa tuna musu ya rasulullah ai ma'ana ana tuna musu ne domin a daɗa muzanta su dangane da ɗabi'un da aka faɗa makamantan wa'innan ɗabi'un a baya yadda suke kafircewa da annabawansu tun daga farkon yadda Allah subhanahu wataala ke faɗa mana ni'imomin da musu suke kama cewa wa idna jainakum min ali fir'aun sumunukum su'al azabi yuzbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa idh barakna bikum al-bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun wa idh wa'adna musa 40 laylatan thumma takartum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تتقون واذا اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون هكذا الله ke jera musu yanda suka bauta wa dan maraki yanda suka ce sai sun ga Allah karara yanda aka ba su almannu wasalwa amma suka kafirce suka ce su su ba wannan suke su ba suna bukatan abubuwan da kasa yake tsirarwa na waken suya da da tafarnuwa da makamantan wannan da su albasa sannan suka kafirce ma Allah dangane da alƙawarin da Allah ya dauka a kansu dangane da wa idza kaza Allahu misakakum wa idza kazna misakakum wa rafa'na fawqakum at-tur kuzuma atinakum bi quwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun lokacin da aka daga dutse a saman su da Allah ya dauki alƙawarin suna a taura suka ki suka ki yarda da abin da Annabi Musa ya faɗa musu aka daga dutse aka ce ko su imani ko a nike su to duka wannan ana faɗa musu ne shine Allah ke faɗa ma Annabi Muhammad ya Rasulullah tunama banu tunama banu Isra'ila ne iz qala Musa li qawmi lokacin da Annabi Musa ya ce wa mutanansa akan wannan wanda aka kashe shi amin abin da yake musu shine inna Allah ya'murukum an tazbahu bakara Allah yana umurtan ku ku yanka taliya yana faɗa musu haka sai suka ce kalu atattakizuna huzwa da ka mana izgili ne kaga su ne da kansu suka yi taharu suka ce su zo wajen annabin Allah annabin Allah ya faɗa musu me yin umarnin Allah da suka zo annabin Allah ya ce ga abin da za su yi me ya kamata su yi shikenan sai su yi sai su ji sai su yi biyayya sai suka ce a tattaki zuna huzuwa mun zo wajenka da damuwan mu na an kashe mana dan uwa sannan kuma sai ka mana izini wai suke faɗa ma annabin Allah a tattaki zuna huzuwa shine ce qala a'udhu billahi an akuna minal jahilin annabi Musa ce ina neman tsarin Allah in zamo daga cikin jahilai wanda za su nemi yarda su nemi wani ni'ima a wajen Allah Allah ya musu wannan ni'iman sannan su kafirce ma wannan ni'ima din to daga nan kuwa kai ka zaci cewa banu isra'ila da su ci gaba su su bi umarnin abin da Allah ya musu yace musu su yanka saniya to ba nan ba yanzu ne kuma za su tsiya annabi Musa su yi ta masa tambaya sai bayan daya da mu ji abin da Allah ke faɗa mana a ayan gaba na'am
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون النبي موسى يتي musu eh suka ce wa annabi Musa to qalu du ulana rabbaka yubayyana lana ma sun tambaya annabi Musa yace sai yanka saniya sai suka ce annabi Musa bai musu izini ne annabi Musa yace ba ku kuka tambaye ni ba to ai ni umurnin Allah na isar muku umarnin Allah na isar muku kar ku zamo daga cikin jahilai ina neman tsarin Allah in zamo daga cikin jahilai sai suka ce to tunda ka ce umarnin Allah ne qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma yi ka roka mana ubangijin kai bayyana mana yaya yaya saniyar take yaya ne saniyar ka roka mana ubangijin kai faɗa mana yaya ne saniyar kun ga dama irin wannan usulubi su dama ba su ce rabbuna sai dai su ce rabbaka rabbaka yawwa kamar yadda suka faɗi cewa a baya idan da su da su yi jayayya da annabi Musa sai su ce udu lana rabbaka wa izista ka Musa li qaumihi fa kunna drib bi asaka al hajar fa fajarat min husnata ashrata aina kad alima kullu unasin mashrabahum kulun wa iz kuntum ya Musa lan nazira ala da'an wahidin fad'u lana rabbaka ka roka mana ubangijinka su har a yanzu har a tsawon zamaninsu da annabi Musa su ba su sakankan cewa su ce rabbuna ubangijinmu a a sai dai su ce ma annabi Musa rabbaka rabbaka kuma in kaga sun dawo ga annabi Musa to abu ya tabarbare musu in kuma annabi Musa ya ba su mafita to nan da su yi ta kafirci suna jayayya suna kuma wato izgili da abin da Allah ya musu umarni da shi sai suka ce to udu lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyinu lana mahi ya bayyana mana mecece saniyar yayi ce saniyar qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr sai annabi Musa ya ce to qala Allah ya ce innaha baqaratun wannan saniya la faridun wala bikrun ba tsohuwa bace sannan kuma ba budurwa bane ba karama bace sannan kuma ba ba babba bace awanun baina zalika tsakanin haka take ita ba babba ba wanda ta girma ta tsore ita kuma ba karama wanda ta yi kasashen ba awanun baina zalika tana tsakanin karami ne da babba karama ce da babba fa'alu ma tu'marun kun ga sai annabi Musa yana musu umarni ku aikata abin da aka muku umarni kawai ku aikata abin da aka muku umarni aka ce da a lokacin yadda Allah subhanahu wataala yake yanka saniya sun kamo kowace saniya sun yanka shi kenan magana ya gane Allah kuma zai bayyana musu abinda suke rigiman a kai to amma saboda tsananin tambaya da suka yi tai sai da Allah ya nauyaya musu gwargwadon abin yadda duk duniya ma wannan saniya da za su yanka sai da ta zama duk duniya saniyan kwaya ɗin ce tak sabila da tambayoyin da suka yi tai da mu ji yadda suka ci gaba da tambayoyin a gaba na'am
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر تسر الناظرين sai suka kuma cewa qalu lana rabbaka yubayyin lana launa ka tambaya mana Allah me launin saniya kun ji sun ci gaba da tambayin kenan sai annabi Musa ya ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launaha sai ai wato saniyan fatin saniya ne faqi'u launaha tana da tacaccen launi launin ta atace tusirrun nazirina duk lokacin da mai kallo ya kalli saniyan saniyan za ta faranta masa ne sai suka ce saniyan ta wani mutum ta wani yaro ne yaron mai tsananin biyayya ma iyayensa aka ce yaron yana zaune yana tare da mahaifinsa a kasuwa suna sai da suna sai da wani shashi na lu'ulu'u sana'ar su kenan sai wani zai zo dai sai lu'ulu'u din sai ya ce a bashi lu'ulu'u kaza da dinari na dinari na dinari kamar na dinari dubu daya sai ya ce babanmu yana bacci aya ko ya kawo masa lu'ulu'u kai afwa ya kawo masa lu'ulu'u akan ya sayi lu'ulu'u din sai lu'ulu'un naira kaza ne sai ya ce kudin yana karkashin matakin da mahaifina yake kwanci ya da aka kai hakuri sai ya tashi sai ya rage kudin sosai yace ka tashe shi ka bani na rage maka kaza yace a ba zan tashe shi ba a haka sai da ya rage kudin kudin ya zama mafi karanta to sabila da wannan biyayyen da yayi daga ƙarshe mahaifin nasa da ya tashi sai ya ji dadin biyayyen da yayi sai ya bashi wata saniya wannan saniyar ita ce saniyar da su banu Isra'ila suka tsaya wasu kuma suka ce ba wa mahaifinsa ke biyayyen ba wa mahaifiyarsa ne yake tsananin biyayyen mahaifinsa yayi wafati ya bar masa wannan saniya din da mahaifinsa yi wafati ya bar masa saniya to shi yaron baya aikata wani abu sai da yardan mahaifiyarsa aka ce ya fito da saniyan akan cewa zai sayar da ya fito da saniyan akan cewa zai sayar sai sarki ya ga saniyan yana bukata sai sai saniyan dinari uku sai ya ce to ba zai sayar bai sai ya koma ya faɗa idan mahaifinsa ta yadda shi kenan sai ya ce masa a'a dan sa ya dinare shida amma kar ka koma ka nemi yadda mahaifinka sai ya ce a'a shi bai yadda ba sai ya koma ya nemi yaddanta sai da ya koma ta ce eh ta yadda ya sayar da ya zo dai sayar sai ya sake ce masa dan sa ya dinare sha biyu amma da sharaɗin ba za ka nemi yadda mahaifinka ba duk da dai kisan yana da tsawo to abinda aka ce ita wannan saniya din na wannan na wannan yaro mai biyayya wa mahaifiyarsa ce kuma sani ita kadai ce a duniya to lokacin da suka zo suka yi ta wannan tambaye tambaye sai Allah subhanahu wataala bayan ya faɗa musu innaha baqaratun safra'u saniya ce fati faqi'u launuha launin ta tashaccen launi ne jikinta babu farfar ko baki baki kala ne kwaya daya tasirrun nazirina sannan kuma saniyan idan masu kallo suka kalli zaniyan tana kawatar da su na'am
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
لنا ربك يبين لنا ما لو ما, ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال ادعو لنا ربك sai suka sake ce da annabi Musa ka roka mana ubangijinka yubayyinu lana ma hi wai ya bayyana mana yaya saniyar take ne kun ji tsananin tsaurin kai sai suka ce innal baqara tashaba alaina mu saniyar nan ta rikitar da mu ta rudar da mu mu ba da mu gane saniyan ba ta rudar da mu suka ce wa inna insha Allahu la muhtadun mu dinnan in Allah ya yarda idan Allah ya bayyana mana yadda saniyar take insha Allahu da mu shiryu mu gane wata kalar saniya ce Allah ya ci gaba da cewa
قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فاذبحوها ولا فاذبحوها وما فذبحوها وما كادوا يفعلون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الله يتي من قال إنه يقول النبي موسى يتي موسى الله يأتي إنها بقرة لا ذلول إتا ثانية يعني وندا wato ba da bushashiyar saniya ba ba da bushashiyar saniya ba ce tusirul arda saniyan kuma ba tana huda kasa bane ba saniya ne mai huda na noma kuma kamancin haka ba wala taskil arda sannan kuma ba ta ba ta shayar da shuka kamar yadda da ga shanu suna bar ruwa ko makamancin haka eh kala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulu tusiru al-arda wa la tasqi al-harsa tusiru al-arda tana hude kasa amma wa la tasqi al-harsa ba ta shayar da ba ta shayar da shuka irin yadda ake bar ruwa tusiru al-harsa tasqi musallamatu la shay'a fiha kubutacciya ce ba ta da aibin komai fa zabahuha wa ma kadu yaf'alun daga nan kuwa sai suka nemi saniyar amma ba su yi kusa da su aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya musu umarni ba sai da kyar tunda sun fita neman saniyar da suka nemi saniyar sai suka samu saniyar da kuɗi da yawa suka dawo suka faɗa ma annabi Musa annabi Musa ya ce musu eh haka da ku saye ta annabi Musa ya ce haka da ku saye ta domin ku ne kuka nemi tsanantawa makanku shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana hana al'ummarsa dangane da tambaya yawan tambaya babu alkhairi a cikin kwata-kwata idan ban manta ba annabi Muhammad yace mana fa inna ma ahlakal ladina fa inna ma ahlakal ladina man kana qablakum kathratu masailihim wa su'alihim ala anbiya'i kathratu su'alihim wa masailihim ala anbiya'i yawan complain din su da yawan koke-koken su ma annabawan duk lokacin da annabi yace musu kaza sai su bullo ta nan duk lokacin da annabi ya faɗa musu umarnin Allah sai su juya umarnin su kawo wani damuwa da tambeli domin su yi masa izgili ko kuma makamancin haka shi yasa ma Allah a Qur'ani yace ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasukum ya ku mu'minai kar kuna yawan tambayan abubuwa kar kuna yawan tambayan abubuwa wani abun in tubda lakum idan aka bayyana muku wannan abun tasukum da ta ta bakarta muku dan haka aka ce da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a saukar da wannan aya suka yi ma manzon Allah tambayoyi daban-daban wani tambayan ma sai kaga bai dace a yi shi ga manzon Allah ba da ka ga mutum ko ko raƙumin sa ya bata a jeji ko kuma wani dukiyar sa ya bata sai ya zo ya tambayi manzon Allah ya ce ya rasulullahi ina kaza na annabi sai ya ce ka je guri kaza ka dauki kazanka to annabi ya saba yakan ba su amsan haka sai suka maida abin shashi na al'adun aka ce har wani ya zo gurin manzon Allah da ya zo gurin manzon Allah sai ya ce ma manzon Allah ya rasulullahi waye babana wata rana kenan wani ya zo gurin manzon Allah ya rasulullahi waye babana sai aka ga maganan ya bakanta ma annabi annabi bai ji daɗin irin wannan tambaya ba sabila da ana rikici ne akan babansa an rasa waye wani ya ce ɗansa ne wani ma ya ce ɗansa ne to shi ne zo wajen manzon Allah da wannan tambayin waye baba ne ya Rasulullah annabi sai ya ce abuka huzafa babanka shine huzafa ya faɗa masa sunan babansa amma sai aka ga annabi wannan tambayan ta masa nauyi tambayan ta masa nauyi har sai da ya kai ga annabi ya shiga gida ya fito yana ce masa habbai duk abin da kuke so ku tambaye ni ku tambaye ni ba ku yarda da ni ba ne annabi ya musu rantsuwa ya ce wallahi wani alkhairi ba ya sauka cikin duniya sai na san shi kafin ya sauka sannan wani sharri ba ya sauka cikin duniya sai na san wannan sharri annabi ya ce ku tambaye ni duk abin da kuke so ku tambaye ni sayyidina umar ya ce wannan ranan ba mu taɓa shiga rana mai tsanani da kunci a gare mu kamar wannan ranan ba sayyidina umar ne gurfa na gwiwoyinsa a gaban manzon Allah sahabbai kuma dukka sun sun kuyar da kansu kasa sayyidina Umar ne gurfa na gwiwoyinsa na rarrashin manzon Allah yana ce radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasulillahi nabiyya sai min yadda da Allah ubangiji min yadda da addinin musulunci musulunci sannan min yadda da annabi Muhammadu matsayin annabi yace wallahi ya rasulullahi da da mu da iyayen mu muna cikin jahilci kai ne ka zo ka fitar da mu a cikin jahilci ka saka mu a tsayayyen addini bai gushe ba sayyidina Umar yana maimaita wannan kalman yana maimaita wannan kalman har sai da kishin manzon Allah ya sassauta dan haka babu alkhairi cikin yawan tambaya dan su ma banu Isra'ilan tambayar shine ya kai su ga haka har Allah ke ce mana fazabahuha wa ma kadu yas'alun sun yanka amma ba su kusa da su su yanka ba shi yasa manzon Allah ya ce ba dan banu Isra'ila sun yi istisna'i ba ba dan sun ce wa inna insha Allah la muhtaduna ba da har abada ba za a ciyar da su su gane saniyan ba sabila da abinda suka faɗa ma annabi Musa sai mata suka yi da ya ce musu wa iskalu musa li kaunihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqara me suka ce masa kalu atattakizuna huzwa wannan magana ne na kashi da wulakantarwa to ba dadin istisna'in da suka yi suka ce wa inna insha allahu la muhtaduna in Allah ya yarda za mu shiryu ba to da har abada ba za su shiryu ba kuma ba za su san yadda za su yi su warware wannan matsala din ba shine aka ce wannan saniyan da suka yanka tan kudin saniyan fatan saniyan ne da aka yanka saniyan fatan saniyan ne aka cika shi da zinari kudin saniyan kenan shi wannan yaro ne biyayya ma iyayensa Allah ya wadata shi da wannan jidalin na banu Isra'ila Allah ya wadata shi shine aka ce daga lokacin idan misali aka yi kisa ko kuma wani abu ya faru a cikin shashin kudus a zamanin annabi Musa abinda annabi Musa yake yi shine a kowane kabila a kowane kabila sai ya sai ya kira mutane guda hamsin tsofin wannan kabilan guda hamsin su za su zo su taru sai a yanka saniya in an yanka saniya sai gaba ɗayansu kowa ya kama wani shashi na jikin saniya kowa ya yi rantsuwa da Allah akan cewa ya rantse da Allah da annabi in ya rantse da Allah in kaza in kaza da ya faru da hannunsu a ciki Allah ya yi kaza da su aka ce to haka rantsuwa ya zamanto suna yi domin kubutar da kansu dangane da irin wannan jidanin har zuwa zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine Allah subhanahu wataala ke faɗa mana wannan jayayyar na banu Isra'ila da cikin wa'annan ayoyi kaman kuma an ce yadda suka bigi Allah ya umarci su ne idan an yanka saniyar kamar yadda za mu ji a bayan a ayan gaba wa kul nadribuhu bi ba'dha amma kuma ba da mu samu daman karanta ayan a yau ba sabila da ina ganin lokaci ya tura kaɗan za mu haka tambayoyi amma fa kul nadribuhu bi ba'dha kamar sun ce an bigi shi mutaccen ne da da da naman cinya na saniya din kamar yadda kamar yadda ikrama ya faɗa kenan shi ma mujahid abin da ya faɗa ke da amma sayyidina sa'id ibn jubair radiyallahu anhu babban tabi'in nan yace da wujiyar saniyar ne aka bigi aka bigi shi matacce din kaman kuma sayyidina abdullahi ibn abbas yace da harshen saniyar ne aka bigi matacce din shi suka ce su wannan da harshen saniyar aka bigi matacce shine mafi kusa sabila da harshe shine yake magana dama kuma suna dukan mamacin mamacin ya rayu ya ce wane ne ya kashe shi yana faɗan wane ne ya kashe shi ya koma ya mutu to shi kenan daga nan sai rigima ya ƙare shi wanda ya nuna ya ce shi ya kashe shi shi kenan sai suka kama shi suka yi masa abin da suka masa na haddi sai maganan rigima da kuma wato fitinan da yake kokarin ya tashi tsakaninsu ya ƙare duk da wasu cewa sun ce a zamanin banu isra'ila da akwai masallaci ne wanda a wannan masallacin akwai kofa goma sha biyu adadin jikokin Isra'il Yakubu alaihi salam to da aka kashe mamashin an zo ne an yadda shi a kofa na wata zuri'a daga cikin zuri'ar Isra'il din to daga nan ne da aka yar sai aka zo ana ta rigima ana ta rigima aka ce su wannan kabilan su ne suka yake suka suka kashe shi to shine har abin ya kai ga annabi Musa annabi Musa ya nema musu Allah ya yanke a hukuncinsa cikin al'amarin Allah ya musu umarni da su yanka saniya wallahu ta'ala a'lam da mu tsaya mu karanta tambayoyinmu abin da ya rage kuma insha Allah gobe idan Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu ci gaba a yadda muka tsaya na
Allah ta saka wa malam da alheri Allah kara mata lafiya da imani Assalamu alaikum malam da fatan an sha ruwa lafiya mai tambaya na farko yana cewa malam me hukuncin a tilasta wa mutum dole sai ya ba ya ba taimakon marayu kuma malam me hukuncin mutumin da yake kira dan uwansa munafiki din baya sallah a masallacin da yake ja
wanda ke kiran dan uwansa da munafiki kuma ba munafiki bane hakika ya aibanta shi kuma da sannu kamar yadda manzon Allah ya ce wannan halin ta munafinci za ta iya zuwa ta sauka a kansa dan haka sai mu nisanci jifan yan uwanmu da kalmomin da bai dace da su ba kai ko da ma mutum yana laifi bai halatta kana aibanta shi da laifin da ke aikatawa ba addini ya nuna maka cewa in kaga mutum yana aikata laifi ka yi masa addu'ar shirya kar ka aibanta shi da laifin da ke aikatawa karshe ma annabi ya ce ko da mutum ya zo ya maka sharri ya maka kazafi ya maka kage kai kuma ka san mutumin nan shi ma fa akwai laifin da ke aikatawa kuma rili na aikatawa annabi ya ce to kai kar ka faɗa masa wannan laifin da ke aikatawa wa inni mru'un shatamaka wa ayyaraka bima laysa fika fala tu'ayyiru bima huwa fihi wa da'ahu wa baluhu alayhi wa ajruhu laka annabi yace idan wani ya aibanta ka da abin da baka yi annabi yace to kai kai karka aibanta shi da abin da ke yi ka bar shi musiban sa na wannan abu da ya maka yana kansa kuma Allah zai dauki ladan sa ya baka a wani hadisin manzon Allah yace babu wani mutumin da zai aibata wani mutum da laifin da ke yi kaman wani na shan giya ka zo ka aibata shi da shan giya ka ce masa mashayin giya domin ka muzanta shi annabi ce babu wanda zai yi haka face kafin ya mutu sai Allah ya jarrabe shi da irin aikin da wancan ke aikatawa shi kuma wancan Allah ya shiryar da shi sabila da haka Allah yana son bayinsa Allah kuma in yayi sutura ma bayinsa kace zaka tona wannan suturan to daga tona tsaraicin su to Allah ba zai kyale ka ba Allah yana ganin bayinsa suke aikata abubuwa da yawa amma Allah sai ya fitirta musu sabila da Allah yana son su shiryu kuma Allah baya son su kunyata to kai kuma da kake son ka tozarta bayi sai ka kunyata su to Allah ba zai kunyata su ba ta iya yiwa su sai Allah ya yi musu wannan abin da kake son ka tozarta su da shi din kai kuma Allah ya daura maka wannan abin da kake son kake kake aibata su da shi din sabila da haka sai mu nisanci aibata yan uwa kamar yadda wani daga cikin manya-manyan kasar nan waziru judaid yake cewa la tafsha ya sahimin al-uyubi ما ستره الله الغيوب وعلم بأن من سعى إليك لا بد أن يحاجد عليك yace ya kai dan uwana karka yaɗa aibobin mutane wanda Allah ya rufa ya rufa musu asiri yace kasancewa duk wanda yau ya taso wajen kai kawo maka gulman aibin wani to ya zo ne dan ya ga aibin ka kai ma ya dauka ya kai gaba sabila da haka sai ni matuƙa wajen kula da kiyaye aibobin mutane kuma idan mutanen ma suna da aibi mu bar al'amarin su ma Allah kar mu na aibanta su muna muzarta su wallahu ta'ala alam ballata naka kira kai dan uwanka da kalmar munafiki wannan baya da amfani wallahu alam na'am
mai tambaya na gaba mala yana cewa mala a wani yaki ne Khalid bin Walid gulashi ta fadi ko mala menene asalin halaccin amfani da laya.
Khalid ibn Walid radiyallahu anhu babban sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kafin ya musulunta shine kwamandan da mushrikai suka nada shi wajen yakan manzon Allah a yakin Uhud. kuma kafin ya musulunta shine kwamandan da ya shine yake jan karar kankurai shawa mushirkan makka zuwa kasuwanci wanda har aka ce a yakin badar manzon Allah ya yi umarni ma sahabbai da sahabbai sun ba mu manzon Allah shawari akan cewa ne zai hana su tare wannan karar kadin to Khalid bin Walid shine jagoran karar kadin amma kuma Allah sai ne ya daga shi cikin sahabban manzon Allah ya zamanto sayfullah takwabun Allah zararre wanda Khalid bin Walid tun a zamanin manzon Allah ke jihadi da jarumta haka har zamanin Sayyidina Abubakar har zamanin Sayyidina Umar har zamanin Sayyidina Usman sai a zamanin Sayyidina Usman yayi wafati Khalid bin Walid to ya wal hulansa ta fadi ne a yakin Yarmouk sunan yakin kenan gazuwatu Yarmouk anan ne hulansa ta bata da hularsa ta bata yace a nemo hular aka je ba a samu hulan bai sake ce a nemo da kyar aka samu bayan an samu ce to wannan hula ma tsohuwa sai ce ba hulan bane sirrin yace a cikin hulan akwai gashin manzon Allah ne wanda malamai suke kafa wannan magana da hujjar za a nemi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallahu ta'ala a'lam. na'am
Assalamu alaikum malam. Mai tambaya na gaba ko kuma addu'a ne. Malam ina neman a ce an da addu'a Allah ya ƙara iyaye na lafiya.
na'am
Ina neman a ce an da addu'a Allah ya sa na haihu lafiya.
dukkan dukkanin wasu masu bukata manya da ƙanana kowa da bukatarsa Allah ya biya masa bukatarsa marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu ciki Allah ya sauke su lafiya masu fama da talauci Allah ya wadata mu ya azurta mu da halal albarkacin manzon Allah na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am to alhamdulillah dan uwa yana magana yana tambaya akan calbi ina fatan yan uwa sun ji tambayarsa to calbi matsalan sa warwararren abu ne dama duk wanda kaga yana kokarin musa calbi ko kuma yana kokarin jayayya da calbi to ɗayan biyu ne baya son zikirin Allah shi yasa ke gaba da calbi sabila da in yaga kayan zikirin Allah sai ya ji haushi amma ai calbi alami ne na ambaton Allah kuma hadisan da suka tabbata akan calbi suna da yawa kaman dangane da abin da ya shafi Abu Hurairah abin da za a karba a gurin Sayyidina Abu Hurairah mauqufi ne kuma abin da aka karba a gurin sahabban manzon Allah ma duka wanda ba su yi idafansa zuwa ga manzon Allah ba akan saka shi ne a matsayin mauqufin abu to Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu an rawaita cewa yana da shalbin nan duk iya sunnan ka da tsantsance sunnan ka to su su Abu Hurairah su ne suka karbi sunnan tana ta farfasa a gun manzon Allah sunnan babu wani cuwa-cuwa sannan kuma babu wani rikici a ciki ballantana yanzu ma da ake kokarin ake aka yi ta kokarin rikitar da hadisan manzon Allah da hadisan ƙarya su sun karbi abun ne direct daga gurin manzon Allah da haka in kana son ka ga ciwo yan ahlus sunna ka je ka kalli su Abu Hurairah to sayyidina abu huraira shike da kalbi shike da kalbi mai halali kalbun nasa ƴaƴanta ya kai dubu ɗaya a cikin buhu ake saka kalbun kuma shi kalbun nasa kabila da a zamanin su kalbun dama dole zai zamanto ya dace da yanayin zamanin da suke ciki dutse ne sai a ɗaura ɗaya a sake ɗaura ɗaya sai da aka yi koko dubu sai da aka yi zagaye dubu ƴaƴa dubu idan ya zo duk rana sai ya ja wannan shalbin nasa ya zagaya ta so hudu kafin ya yi bacci wannan ingantaccen magana ne imamun nawawi ya fitar da wannan magana ka duba ka duba ka duba wannan wannan sharhi na sahihu muslim wanda imamun nawawi ya rubuta dangane da matsalan shalbi ya fada da bayani akai to ba wannan ba shugaban masu bid'antar da musulmi shine Sheikh Ibn Taymiyyah ina to Sheikh Ibn Taymiyyah ya tabbatar da talbi halaccin amfani da shi ya tabbatar da haka wanda ke nima haka ya duba fatawar sala ya duba fatawar sala yayi bayani na musamman akan talbi yace talbi ai alami ne na salihai har ya kira shi da shi'aru salihina alami ne na salihai in ji Ibn Taymiyyah yana na cikin majmu fatawar sala yana na cikin fatawar sala yace ce canji ba shine zai yi tasbihi da kansa ba sai abin da ka faɗe da shi na tasbihi shine za a baka lalabi yace da yana da haka amfani da canji wannan halaccen abu ne in ka yi amfani da shi ba lada in ma ka bar shi ba lada iyaka aikin ka da shi shine abinda ka faɗa a bakin ka da tasbihi za a baka ladar sa wannan yi mutum ya ne ya faɗa sannan kuma hadisi sai da tuna fasiya wanda su su wahabiya suke karya da hadisi domin hana shirki wai cewa manzon Allah ya zo zai wuce sai ya same ta ta tara kwallon laki na alaman shirki tana tasbihi da shi tana tasbihi da shi da manzon Allah ya dawo sai ya watsar da wannan kwallon ya ce ta bari ya hana sai nuna mata wani abu wannan ƙarya ne ba haka hadisin yake ba ba haka hadisin yake ba yadda hadisin yake shine manzon Allah ya same ta tun da hanci ta tara ƙwallon dabino tana kidaye da shi tana tasbihi na Allah subhanahu tana tasbihi ma Allah subhanahu wataala can bayan waje ya tafi manzon Allah da ya dawo sai ya same ta da wannan ƙwallon da tana nan tana kai sai manzon Allah ya ce ba zan nuna miki wasu kalmomi wanda in kin faɗi wannan kalmomin ya fi duk aikin da kika yi tun daga safiyar na zuwa yanzu ba sai ta ce menene shine annabi ya dora ta akan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati Allahu akbar wannan haka yake sai aka ce ma to ai wannan yana kushiya ga abin da su suke faɗa don kullum suka musa ka da la'ilul khairati sai suke wai a da la'ilu ana yi ma Allah wayo wai hadisan da la'ilu wai wai salatan da la'ilu ba salatai bane sabila da zaka zo ka ce wai Allah ya yi ma annabi salati adadin bishiya Allah ya yi wa annabi salati adadin kogi wai me yasa ba za ka yi adadin kogin ba to wannan siga na adada adada manzon Allah shi ya koyar da shi tunda shi yace adada khalqihi yawan halittun Allah wa zinata arshihi yawan nauyi na al'arshin Allah wa midada kalimatihi kuma yawan kalmomin Allah sabida da haka wannan duwan da zaka ga yana jayayya da talbi ko kuma yana jayayya da abubuwan da ya shafi zikirin Allah dama Allah ya riga da ya faɗa mana yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila ya faɗa mana cikin sufofin munafikai suna riyawa mutane ba su zikirin Allah sai dan kadan sabida da haka dukkan mutanen kirki sun tafi akan halaccin talbi alhamdulillah lokaci ya riga yayi da mu hakura da sauran tambayoyin sai a ajiye su zuwa gobe da mu ajiye zuwa gobe insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana Allah ya gafarta wa magabatan mu da iyayen mu Allah ya gafarta ma shugabannin mu da malaman mu mulamu shehu Lahir Bauchi Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa nisan kwana albarkacin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkan mai bukata babba ko karama Allah ya biya masa mai wannan gida malam Bukhari Allah ya saka masa da dukkan alkhairi Allah ya buɗa masa kofofin kun arziki albarkacin manzon Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda suka saka hannu domin ganin karatun mu ya tafi nesa domin yan uwa su amfana Allah ya saka musu da alheri musamman Alhaji Yusuf na kanguwar Shekal da kuma Alhaji Salisu Nadar da kuma Alhaji Sule na gidan Kanwa da kuma ma dai suna nan da yawa wanda ba za mu iya kiran sunan kowa ɗaya bayan ɗaya ba suna nan da yawa wanda sun dafa mana domin karatu mai tafi wajen mutane su saurara Allah ya saka musu da alkhairi albarkacin manzon Allah zawiyan gidan bari bari Allah ya saka musu da alheri da zawiyan mu na makwalla da zawiyan mu na malam goje kowa da kowa Allah ya biya masa bukatunsa albarkacin manzon Allah Muhammad alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ريشهم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بأكبر هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والاقتدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله إن شاء الله Thank you.